الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهاتف بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين malaman mu waɗanda suke tafi insha Allah da sarakunan mu tare da muna akwai galadiman gari insha Allah akwai shugaban mu na zakirai kuma yariman gari akwai mai anguwa Alhaji Muhammadu Saminu da sauran masu mulki wanda muke tare da zuwa nan da iyayenmu maza da mata da 'yan ƙungiyoyi daban-daban da ƙungiyarmu na agaji muna cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Yau da yi laraba ne in Allah yarda wanda ya dace da tara wasu suna karanta goma ga watan jimada ula hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da goma sha shida ga watan ɗaya watan Januwari. Mila da rayuwa na biki ɗan na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha tara. Alhamdulillahi mun sake dawa kan karatunmu na littafin Sahihul Buhari a mujalladi na biyu a juzuki na hudu a shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai. a cikin kitabul manaqibul ansari a babi na 28 wanda yake magana kan ayyamul jahiliya yanzu kuma akan hadisi na 3846 muna roƙon Allah ba mu dacewa Imam al-Bukhari ya faɗa cikin wannan hadisi حدثني عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سراوتهم وجرهم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام آه وانا حديث da isnadinsa da mataninsa mun karanta shi sawa'an bi sawa'in akan hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da saba'in da bakwai. Ba wani bambanci, isnadin da aka kawo can shi aka kawo a nan, adadin hadisan da aka kawo nan da irin lafazin daɗe ne, dubu uku da ɗari bakwai da saba'in da bakwai, 3777. wannan kuma muna kan hadisi ne na dubu uku da ɗari takwas da arba'in da biyu. To ga waɗanda Allah bai ba su damar wancan karatun an yi da su ba, abinda Imam Buhari dai ke faɗi a wannan hadisin shine shi ya samu hadisin wajen malamin sa Ubaidullahi dan Isma'ila hafizi ne sabati ne jigo ne a cikin ilimin hadisi. Malaman hadisi suna cin wa irin wannan sika wato jigo a cikin ilimin hadisi wanda yana da tamamun lafi kyakkyawan hadda tsakanin wasu malaman shi kuma daga malamin shi abu usamatu shine ainihin amadu dan usamatu kamar yadda aka yi bayaninsa a wancan isnadi daga hishami dan urwatu shine an hishamin wato hishami dan urwa shine an abiyi daga babansa babansa shine urwatu dan zubairu dan wan abdullahi bin zubairin da ƴaƴan safiya ce wacce take uwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don gwaggwansa ne, ‘yar uwan ubansa ne, wakila wasu na cewa ya take a wajen mahaifinsa kuma zai tabbata haka, domin ita safiya ta girmi Hamza, Hamza kuma ya tsara manzon Allah da shekaru biyu, amma an tambaye shi wa girma wani zai ce annabi ya girme ni, sai dai ni asannu minhu. huwa akbaru minni wa ana sannu minhu saboda ladabi irin na bardi hamza Allah ba mu albarkacinsa to shi kuma ya samu hadisin daga umil mu'minin Aisha wato iyalin ma'aikin Allah kenan Allah ba mu albarkacin ta tace qalat kana yawmu ba bu'asin wato ya kasance a ranar turmutsutse ranar karan batta akwai wani rana da malaman tarihi suke ce masa yawma bu'asi malaman tarihi sun ce an yi shi ne kafin a zabi manzon Allah zama annabi da shekaru hudu wasu ma sun ce da shekaru biyar akwai wannan suka faɗa wasu adadin daban ba wannan ba amma wayannan maganganu biyun su suka fi ƙarfi shekara ta hudu ko shekara ta biyar kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake faruwa a tsakanin wasu ƙabilu guda biyu ausu da hazarai wannan karatu mun yi shi illa dai muna maimaita ga waɗanda Allah sa ba su riski wancan karatun ba akwai ausu da hazarai ƴaƴan mutum ɗaya ne to amma wani abu sai zo shiga tsakaninsu sai aka ringa faɗa yaƙe ƙeniya wannan su yaƙi waɗannan waɗannan su yaƙi waɗannan kuma an ɗauki fiye da tsawon shekara ɗari ɗari da wani abu ana irin wannan faɗa ana cikin haka Allah zai musu arziki da samuwar annabi Muhammad. To samuwar annabi Muhammad shi ya kawo ƙarshen wannan faɗa. To faɗan da aka yi ta ƙarshe ita ce wadda ake ce yau mabu'ar. To ita ce wato wanda a fiye da ɗan hulari wato hularar kata'ib. Asidu sahabin annabi ne, to mahaifin shi hulaib. Shi ne ake ce asidul kata'ib. To shi ne gwamza yaƙi da wancan ɓangare, shi yana ɓangaren auto to akwai ɓangaren Hazrai, Amrudin Nu'umanu Albayani, duk mun yi bayani a wancan rana. To wannan yana shugabancin wancan kungiya, wannan ma yana shugabancin wannan kungiya. To da shi Hulairul Kata'ib, da shi kanshi wannan bawan Allah Amru, to an kashe su a wannan yakin bawan da ya tsira. Allah ya share wa Annabi Muhammadu waɗanda inda an basu a cikin ilimin Allah, inda an basu manzon Allah ya zo, ba za su goya masa baya ba. In ba su goya masa baya ba, to matsala zai samu ba zai iya isar da saƙon Allah ba. To shi kuma Allah yana so a isar da saƙonsa saboda haka sai share musu shaiɗanun ƙasa mutane kenan. Ya share musu shaiɗanun sama aljanu kenan masu istiraku sam'i dan a samu a da saƙon Allah. To wannan wake da ta auku a wancan zamanin ita ke cire jawumul ba'as. To shi ne na ake gaya wa Maulana Rasulullahi irin baiwa da Allah ya masa, irin baiwa da Allah ya mana, da kuma irin shi ma a tsarin canje-canje can a babin baiwa. Nan kuma a tsarin wasu abu da annabi ya kawo canji, kafin zuwansa ga yadda abin yake, amma da ya zo ya kawo canje-canje, to wannan hadisi shi ne za a karanta mana a yanzu a nan. Allah ba mu dacewa alfar Maulana Rasulullahi. Shi ne ke cewa قالت إذا أم المؤمنين عائشة ما تم إكين الله تاشي كان يوم بؤاد ranan bu'ad ya kasance yauman wata yini ne qaddamahu Allah da Allah ya gabatar da ita li rasulihi ga jakadansa sallallahu alaihi wa sallama to faqadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai ga manzon Allah ya zo wa qadibta raqa mala'uhum jama'an su zurrar raba waɗanda inda an bar su an bar kansu a haɗe annabi ba zai nasara ba. Eh Allah sai taimaka aka rarraba kansu don ya zo ya shugabanci abin ya yi nasara wajen ije sakonsa. Wa kutilar sarawatuhum aka kashe zababbun cikinsu. Um lamiri ne sarawatu shine jam'i na saratu. Saratu shi ma jami'i ne na sariyu, wato saratu jami'in jami'i ne, sarawatu jami'in jami'i ne, wato zaɓaɓɓun cikinsu hiyaruhum, ma'anar sarawatuhum hiyaruhum a wani siyaki, a wani siyaki ainihin wato asharabuhum manya-manya daga cikinsu, Allah sai karkashe su waɗanda ne za su kawo tsaurin kai, wa kirrihu. kuma aka yi musu liƙi aka yi musu rauni waɗanda su kuma ba manyan ba ne amma an musu rauni suna jin tsoro wannan magana raunin na zuciyarsu suna jin tsoron yin magana kada wannan abin da ya faru da ya sake faruwa a yanzu wato yaƙi ta ce su kenan ma'anawiya a psychologically an gama da su don tsoro ya riga ya shiga cikin zuciyarsu idan kana da abokin gaba tsoron shi sai zauna a zuciyanka to magana ya ƙari ya ce ka da yaƙi in dai kai kana tsoron shi to ya ce ka da yaƙi duk lokacin da ka gamu da shi ma magana sai zama da nauyi to shi sa ba a son mutum yana musulmi yana jin tsoron waɗanda ba musulmi ba ko yana shakkan yi musu magana saboda shi musulmi ko shi mai girma ne mai daraja ne kuma darajarsa wajen Allah ya fi wanda ba musulmin ba saboda haka kar a ji tsoro wa jarrihu aka yi musu miƙi qaddamahu Allah Allah gabatar da haka ne da Rasulullah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi duhulihim a cikin shigan su til islami a musulunci a ina daga cikin abin da Annabi Muhammad ya zo ya canja kafin zuwan su kafin zuwan manzon Allah a wasu addinai da suka gabata ana tilasta mutum ya shiga addini dole a yaƙe shi ko a kashe jama'arsa ko a masa rauni amma da annabi ya zo sai Allah ya ce la la ikraha fi dini qad tabayyana rushd min al babu tilas a ce dole dole dole mutum ya shiga musulunci a'a abinda ake kira rushdu shari'a ai azili yake abinda ake kira ghayyu bata shi ma azili yake saboda haka fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirta to wannan al'amari na jahiliya na tilasta mutum dole annabi ya zo da addini hanafiya sai zamanto an shafe shi babu wani magana a tilasta mutum dole kuma an riga an wuce wannan sai da za a yi bayani wannan addinin ga dalilinmu ga dalilinmu wanda ya ci ya gamsu ya shiga addinin da dalili wanda ya ji bai gamsu ba shi kenan shi yasa ɗan uwa musulmai ba a yin addini domin mahaifina yana yi ni ma barin yi a a a a ka gamsu da hujjojin da aka faɗa a cikin addinin eh to sai ka yi addini amma baka gamsu ba shi kenan ba za ka yi ba haka ba a yin addini dan yayana yana yi ko dan mahaifiyata tana yi ko dan danginmu suna yi ko dan jama'an garinmu ko jama'an anguwanmu ko wani malami daga cikin malamai na ko wani shehu daga cikin shehunai a ka yi shi dai kana dogaro da wacca yanzu wannan misali kamar ni na ɗariƙan tijjaniya ba dan shehi na ba na gamsu da hujjoji na ɗariƙan tijjaniya kuma ni na san abin da ake kira ɗariƙan tijjaniya istighfari salati la ilaha illallah wannan na san su kuma haka suke a rubuce a cikin littattafan ɗariƙa na san istighfari yana da kyau salati yana da kyau la ilaha illallah yana da kyau shikenan kaga ina yin shi akan hujja duk mai yin addini idan sana rufe ba akan hujja ba to yana yin kuskure saboda haka jama'a ana yin addini ne akan hujja ka gamsu lalle ka gamsu to shikenan sai ka kama kai tai Allah ya taimake mu da albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya jaddada imanin mu kun ji dai annabi ya canja wannan mummunar aqida na dole ka yi a'a an baka zabi man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur saura da me wanda ya kafurta inna atanna lizzalimina nara to wannan shine abin tsoro an tanadi wuta ga wanda ya zalunci kansa Allah kare mu to hadisi na dubu uku da ɗari takwas da arba'in da bakwai yana cewa wa qala ibn wahab qala akhbarna amrun an bukair bin al-ashajji أن قريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس قال ليس السعي ببدن الواد بين الصفا والمروة سنة إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البدهاء إلا شدا وأن حديث إمام البخاري يسميه أو ابن وهبي ابن وهبي ما لم سنه amma Buhari ya kawo hadisinsa ta aliki. Ka'idar Buhari sau da yawa yana kawo hadisinsa da isnadi, to a nan sai kawo shi da ta'aliki ya wasu malamai. Wasu kuma suka ce, a wannan ba ta'aliki ba ne. Hadisi ne mai zaman kansa ka isnadi tiran-tiran an karanto, tun daga kan mai ruwaya har zuwa kan annabi Muhammadu, Ibn Wahabin ya samu a wajen malaminsa Amru ɗan Harisu, shi kuma daga wajen almajar malaminsa Bukairu dan Abdullahi dan Ashadju, shi kuma daga wajen malaminsa Kuraibu dan Abu Muslimin daga ainihin mai gidansa Abdullahi dan Abbasu, Abdullahi dan Abbasu kuma daga manzan Allah. wa zai ce wannan taliki ne ba taliki bane hadisi ne mai zaman kansa shi yasa masu kirgawa ma suka sa shi a hadisi na 3847 wannan shine sahihin magana to shi ibn wahab ya samu hadisin wajen malamin sa amru wato amru dan harisu amma nan sai aka wuce to amru dan harisu asalin sa mutumin madina ne amma daga ƙarshe ya yi hijira ya koma ya zauna a misra lokacin da yake halin rayuwa a misra duk cikin misra da kewayenta ba a yi malamai kamar su ba malamai guda biyu shi wannan da ake magana amru dan harisu da abokinsa laisu bin sa'adi al-misri wanda laisu dan sa'adu al-misri da amru dan harisu ba a yi malamai kamar su ba a misra to fi nafsul waqti aka sake wasu malamai a nan Madina kuma wanda a zamanin su babu kamar su saurin juna ne akwai Maliku dan Anas mai mazhabin mu na Malikiya kenan sai Ibn al-Majishuna Abdul Aziz dan Majishuna so kuma wannan a Madina sun yi wa Madina wato kifa da kwariya abin nan gaba daya duk wani malami a bangaren Qur'ani ne bangaren hadisi ne bangaren fiqh ne bangaren fannoni ne wayannan malamai biyu sun rufe su wayannan malamai guda hudu yiwa Misra, yiwa Madina kusan a zamani ɗaya suka tashi. Saboda hakan nan, ruwayoyi kuma dukkan su siƙa ne, to sai dai an ce a tsakaninsu waye fi wani inganci, waye fi wani yawan hadisi, waye fi wani fahimtar hadisin. Suka ce a Maliku ɗan Anasu in ana maganan fahimta, duk ya ɗara su. Saboda shi malami ne a hadisi, malami ne a sunna. A wajensu sun bambanta bambancin sunna da hadisi dalili kenan da kuka ga muke ta magana a wani lokaci malamai su zo mu ringa zama domin ana ce ahalin sunna a to meyen sunnan ma in an ce sunna meyen sunna wallahi azimi yawancin duk waɗanda suke magana kan sunna in ka tambaye su ma'anar sunna ba sani ba amma mutum ba zai gane haka ba in yana nesa a gefe zai ta kuri zai ta caji amma in ya zo gaban malamai ka ce gaya maka sunna ba zai iya ba. Ba zai iya ba, kuma in yi faɗan ka tambaye shi a ina ka gani. Da na ce wai hadisi yau sunna abinda annabi ya faɗa misali da abinda ya aikata da abinda ya aika ya gaban ya gani bai hana ba shine sunna to waye faɗa ina hadisi. Wannan ta'arifin waye faɗe shi? Waye faɗe shi? su malamai sun sa abin da nake magana amma waɗanda ba malamai ba su ne sai su ji abin kamar cici ne ba abu da cici ba ne abin yana da nauyi yana da wahala to shi imamu malik Allah ba mu albarkacinsa shi ne mai mazabanmu ya san abin da ake kira sunna ya san abin da ake kira hadisa annabi muhammadu to Allah sai ya ƙara masa da ilimin fikihu ya san fikihu kuma ƙa'idan mazhabarsa akwai abin da ya ware wajen guda bakwai ko takwas ya ce a kai ya gini mazahabansa wanda su ne usulul fiqh a bangaren malikiya to kowanne akwai qur'ani a ciki akwai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai qiyasi in dai sahihi ne ba fasidi ba akwai ijma'i shi ma in sahihi ne ba fasidi ba akwai masahil al-mursala da irin waɗannan abubuwa guda takwas a cikin mu na malikiya to saboda haka imam malik babba ne ainu wayannan malamai hudu da ake ambatawa kowanne a cikin su malami ne a duniyar ilimin abin da ya fahimta. To ga amru dan harisu malami ne, ga ruwaya yau ya zo ta kansa daga wajen almajirinsa ibn wahabi shi kuma ya samu hadisin a wajensa, shi ma kuma ya samu a wajen malaminsa. Kuwayin malamin nasa shine nan imamu Buhari ya kawo, ya ce Bukairu bin al-Ashajji, kaga an kira shi da sunan kakansa, al-Ashajju kakansa, amma sunan babansa Abdullahi. Bukairu bin Abdullahi bin al-Ashaddi saboda haka da sunan kakansa ake kiransa shi yasa an kadu da narka ko cikin ilimin hadisi in suna son su rikita mutum in ka ce Bukairu bin al-Ashaddi zai ce ina Bukairu bin Abdullahi Bukairu bin Abdullahi zai ce Bukairu bin Abdullahi to Bukairu bin Abdullahi shine Bukairu da Ashaddi saboda wannan sunan kaka ne wannan kuma sunan mahaifi ne to shi ne aka kawo kaman ruwaya ne da ce haddasana abubakarin abubakarin to bayan asalin sunansa wannan zai ce wannan hadisi wanda ya rawace shi usman bin amr to ha usman dan amr to ai shi ne abubakar eh kwarai ko ko abubakar din kuka sun sani ko to haka abubuwa to amma malaman hadisai ne suke irin wannan a girgiza ka a latsa ka a ji ka karanto yasa da kuke je muke cewa a zo a zauna in an zauna su malaman kowanne sai mun kyankyasa shi domin ya kawo hadisi na buhari ne amma sai mu launa mai wuce a wannan hadisin wani ne ya rawaito ta a kan jinjina shi a cikin yaya yake a cikin ilimin hadisin a cikin rijalin isnadi to Allah ba mu dacewa ala ayyi halin wayannan manyan malamai da suka yi mana aiki suka koma ga Allah bai dace mu mu zo daga baya muna zagin su muna aibata su ba mutum ya ce wai qur'ani kadai to ka san ma qur'anin kai wani shi ba ruwan shi da hadisi shi ƙur'ani tsantsa oh Allahu akbar annabi yayi gaskiya Allah ka kare mu Allah ka kare mu jama'a sai da hadisan annabi yake fahimtar addini in ba hadisan annabi ba za a fahimci addini ba to mu tsaya mu mu rike waɗanda suka ce su ba haka ba ku kyale su mutuwa dai za mu yi lahira kuma za mu je kuma Allah zai tada kowa zai tambayi kowa kuma abin da ya aikata a muna wa malamin mu barka da zuwa shi ma an salu na sheki siyaka shi ma ya iso wannan waje mai albarka karamin kallahu barka da zuwa Allah kara lafiya Allah sa gama lafiya Allah ji kan malaman mu wanda su ne asalin duk wannan karatun da muke yi shi ma la Abubakar mai kusumbo ina su ne manya manyan jagorori da suka yi mana jagoranci yau a cikin wannan zurin da duk Allah ya karbe wanda ya rage mana shine shema an salo na sheki sai haka amma su she malam abdullahi babado she malam abubakar gwanto an koma ga Allah Allah ji kansu Allah gafarta musu Allah nawwara musu Allah ketara kurakuran su ya inganta zuriyar su ya ba mu albarkacin su to jama'a kuna jin wannan ruwaya daga Amr dan Harisu daga Bukair dan Abdullahi dan Ashadju shi kuma daga Abu Quraibin to Abu Quraibin dan Abi Muslimin Quraib bin Abi Muslimin to shi bawa ne na Abdullahi ɗan Abbas ya ‘yanta shi daga baya saboda himma da ya ga yana da shi cikin neman ilimi. Sai ya zama daga ƙarshe ana ce mishi gurgamin ilimin Abdullahi ɗan Abbas. Domin dukkan abin da Abdullahi ɗan Abbas ya watsa na tafsirin Ƙur'ani, hadisai na fahimta na miyan gaba ɗaya ya rubuce su. Shi sa bayan rasuwan Abdullahi ɗan Abbas, a cikin ‘ya'yan da ya haifa wanda ya zo zauna a kujeran halifancinsa shine Ali bin Abdullahi bin Abbas. Idan wasu hadisai sun ɗaure masa ko ya rashe su, maza maza sai aika wajen wannan Quraibu ɗan Abi Musulmi. Ya ce hadisin da ake yin magana a kan gado na abu kaza, ina so ka rubuto min su. To shi kuma ranar ba ba bacci. A'a, gaba ɗaya sai koma duk hadisan da ya sani a wannan babin ya samu daga Abdullahi ɗan Abbasu sai ya rubuto ya aiko masa saboda himma irin tasu da saboda haka babba ne shi Quraibu to shine nan aka ce Maula ibn Abbas bararran Abdullahi dan Abbas to haddathahu ya zantar da su ya musu hadisi annabi Abbas cewa shi Abdullahi dan Abbas kala ya ce kar ku manta wannan babi da muke karantawa ayyamul jahiliya irin wasu abubuwa ne da ake yi a jahiliya wanda manzon Allah zo canja su to ga ɗaya daga ciki Abdullahi dan Abbas ya ce as-sa'yu tafiya bi badanil wadi a cikin wannan kwari baina safa wal marwati tsakanin safa da marwa sunnaton sunna ce innama kana ahlul jahiliyyati su jahiliya suna cewa laysa sa'yu karatun ashe korewa ne malamai. Laisa sa'ayu, asalin tafiya a baɗan ruwadi a cikin wannan kwari tsakanin safa da marwa, cewa sunnatun sunna ce ba sunna ba, laisa bi sunnatin ba sunna ba ne. To haka suke cewa, to, amma ku jama'an da kuke jin karatun a yanzu. Saba da Marwa a yi tafiya tsakanin sun an je aikin haji farilla ce ko ba farilla ba. Ba ma maganin suna ake ba farilla ce, ƙarfinta ya kai matsayi na farilla. To sai ga Abdullahi ɗan Abbas zai yana cewa gaba ɗaya ma ba suna ba ne. To in babu malami sai a bata, to ku lura da kalman da Abdullahi dan Abbas zai faɗa Na'am shehi.
laisa sa'ayu yan asayu tafiya to shine yace a'a kar ka fahimci wannan sa'ayu da tafiya asayu ma'anansa shiddatu wato tsananin gudu shiddatu jari a kan kwata da gudu a ruga a tafi a dawo da gudu to gudu a tafi gudu a dawo shine ba sunna ba an fahimci karatu to amma su can a jahiliya to dole ne in ka zo tsafa da marwa tsakanin safa da marwa ba tafiya za ka yi ba za ka famfara da gudu ne wanda kuma girma idan kama shi to shi ne zai ringa tafiya sassarfa gudu ba gudu ba tafiya ba tafiya ba to amma da nan muhammad ya zai ce ina wannan abu ne na jahiliya mutum zai iya tafiya abin shi tsakanin safa da marwa ba wani matsala an samu sauki ko ba a samu sauki ba to jama'a kun ga as-sa'ayu yanda mu muka san sa'ayu kun ji tuna ma'ananta kuma nan ya canja eh ma'ana kuma anan gashi ya canja to shi yasa ake so a ringa lura sai da malamai ake yin nakalin karatu in ba malamai sai a shiga garari yanzu nan wani zai kare ta Abdullahi dan Abbasu ya ce ka ci fa Allah yana cewa farilla ne annabi na cewa farilla shi abu yana ce mana ma ba ma sunna bane laisa bi sunnati to shi kuma ba abin da yake nufi ba kenan a sahihul abin nan fatahul bari sharhin sahihul buhari shi kuma da yazo zai tarjama sai yace shiddatul mashay sannan tawal tafiya shine ma'anan gudu shi yanda ya ka kwarai kuwa haka ya ka ce shari fatahul bari a dai karkashin wannan hadisin saboda haka su kwamfarawa suke yi da gudu shine ce a wannan annabi ya canja ta ba sunna ba ce a yi tafiya ita ce sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi sauƙi illa dai kurin inda aka zo aka ce a yi gudu ba gudu ba tafiya ba tafiya shi ne faɗanin masili shi kuma abin da ya kawo haka saboda shi manzan Allah duk waje in dai muhalli ne na, na, na, na saukan azaba to annabi baya so a yi jinkiri a wajen yana so a wuce da sauri kaga a mu tafi katu da aka halatta halaka jama'a sodo ya zo sai ce a yi sauri don nan muhalli ne na shaukan azaba. To akwai ɗaurul abadila wanda Qur'ani yake cewa alam tara kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil. To lokacin da wayannan tsuntsaye suka fito ta ina suka fito. To shine a ɗan wannan wajin da suka fito daga can kaffan dutse wajen arewaci sai suka tinkaro baɗanil masil shine ake sanya mishi alaman an je in dai namiji ne lafiyayye zai dan gudu haka dan sauri ya wuce amma ita mace ce aka mata sauki da dattijai da sauransu amma mai karfi ana son ya wuce haka an samu shi koren abin nan fenti don ka gane wajen duk alhazan da suka je ana suna ganewa ga inda ya fara ga inda ya je tsaya can ma an kana gangarowa daga safa haka za ka yi daga marwa ma an kana gangarowa abin da yake gudana saboda mahalli ne na saukar ijaba tsuntsayen ta nan suka zo suka gifta har suka zo ainihin Ka'aba suka sauke musu ainihin hijaratun min sijjili aka halaka waɗanda aka halaka to jama'a Allah kare mu da halaka dan alfaran Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su kuma dalili sun zo da mummunan niyya za su rushe Ka'aba Ka'aba kuma ɗakin Allah ne Allah kuma zai bar shi su rushe mishi masallacinsa ba shine ya fintige su da wayannan tsakon kwani aka sa tsuntsaye suka bindige su tarmimin bi hijaratin min sijili fada lahum ka afil makul to wannan an yi wa manzon Allah dan a share masa sama a share masa ƙasa a gyara masa hanya saboda gashi yana tahowa sallallahu alaihi wa sallama inna ma kana ahlul jahiliyyati ahlin jahiliya sun kasance ya ha suna kaf wato rantamawa da gudu waya konuna suna cewa la nujizul fadaha ba za mu ƙetare ko mu tsallake wannan kwari ba illa shaddan face sai mun kambata da gudu. Eh su ba za su yi tafiya hankali ta yi da gudu. To maza Allah sai zo sai gyara al'amarin babu maganan gudu a tafiya hankali. حدثنا عبيد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مدرس قال سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس من طاف بالبيت فليدب من وراء الهجر ولا تقولوا الهديمة فإن الرجل في الجاهلية كان يهلف فيلقى صوته أو نعله أو قوسه wannan hadisin Imam Buhari ya same shi wajen malamin sa Ubaidullahi dan Muhammadu Al-Juhi babban malami ne shi ma mai hadisi yana daga cikin malamai mutawassidai na Imam Buhari shi baya daga cikin ƙananan kuma baya daga cikin kibaru to yana nan daga cikin mutawassidai kuma mutum ne mai yawan tsoron Allah Allah ba mu albarkacin sa kuma Allah ya sanya mishi son annabi da ƴaƴan gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam musamman fa sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ƙara yadda a gare su baki ɗaya shi kuma daga malamin sa Sufyan ma Sufyan Sauri ko Sufyan dan Uyaina a bisa muqarana amma malamai sun fi ɗaukar Sufyan dan Uyaina shi kuma daga malamin sa Mudarribu shi ma ya ji wato babban malami ne na hadisi a zamanin sa Allah ba mu albarkacin sa daga Abbas Safar ya ji Abbas Safar na cewa ana ce da shi Abbas Safar ne saboda yana ɗaya daga cikin malaman da suka yawaita tafiye-tafiye, wato malamai iri uku ne. Akwai malamin da tun da ya tashi, bai je ko ina ba a garinsu a nan ilimi ya samu. Wani kuma a yawace-yawace ne, wani kuma a farkon rayuwarsa ya yi yawace-yawace, amma a ƙarshe ya zo ya zauna waje ɗaya uku kenan. To shi wannan malamin ina daga cikin jawalu, shi sake da shi abu sabar. To ya yana cewa samitu ibn abbas ya ji abdullahi dan abbas yana cewa yarda Allah ya tabbata gare shi shi da babansa yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane isma'u minni ku ji wannan zancen ku ji wannan ka'idar daga gare ni ni ma na jiyo ta ne daga shugaba ma aqulu lakum abin da zan gaya muku wa asmi'uni ma taquluna kuma ku jiyar da ni abin da kuka ji daga gare ni an gane karatu yace jama'a jama'a ku saurara an gaya muku magana annabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza kun gane eh to ku maimaita ni ma in ji wato ya fada su fada ya fada su fada shi ake kira talqini to jama'a kuna jin addinin namu ne talqini mutum ya ce to istighfari ma sai ka karba kwarai sai ka karba ga Abdullahi dan Abbasu yana wa mutane talqini kuma Buhari ne a gaban mu ku faɗa yadda na gaya muku, ni in faɗa ku ji, kuma ku faɗa in ji, ji Abdullahi ɗan Abbasu. Jama'a zan sake maimaita wannan kalma, isma umi ni ma a ƙolo lakum, wa asmi uni ma ta ƙolona. Ku ci daga gare ni abin da zan gaya muku, kuma ku ciyar da ni abin da kuke faɗa, ku faɗa a fili in ji. Ya faɗa musu. su ma ce to ku maimaita ku faɗa ji kamar ticca da almajiransa kuma haka ne malami da almajiransa ya faɗa ya faɗa ce to ku ma ku faɗa ku ma ku faɗa kuma ya faru da manzala wannan hadisi ne masu yawan gaske dan ko hadisin la ilaha illallah ma haka ne annabi ya ce ku yi shiru ku kalle ni zan faɗa abin da na ku yi shine sai ya rufe ido ya ce la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله وده جنينا ينقى بالمد النبي يكي لا إله إلا الله بالمد حقيقي يفعل سوءه سيبوت إيران زيجي الصحابي سبدا شكنا تنسوا ما سكروا بإيران سكبدا jama'a kun sa abin da annabi ya ce ya ce Allah na gode masa da aka aiko ni da wannan kalma kuma kai min alƙawarin aljanna a kanta ga duk wanda ya faɗa ya ce kai sabai gaba ɗayan ku yan aljanna ne albarkan wannan kalma to jama'a zamani ya zo an zo ana wa annabi gyara wayin kafa ila ilaha illallah da zo akwai wasu nawaqilul islami dan ka ci wani ƙarya wai nawaqilul islami wasu abubuwa masu warware musulunci guda goma saudiya suka buga ake taba mutanen mu littattafai suna zuwa da shi najeriya suna shiga kasashen duniya na wakilin islam wa ya faɗa annabi cewa ya in ka ce la ilaha illallah aljanna dare dare to me tawili zai ta ko kayan zai ko barai ko ai hadisin Buhari ne ma hadisin Abi Zar Gifari yace ya Rasulullahi aljanna ko mutum yayi sata ko yayi zina yace ko yayi sata ko yayi zina yace ya Rasulullahi ina nufi ko yayi sata ko yayi zina yace kwarai ko yayi sata ko yayi zina yace ya Rasulullahi ko yayi sata ko yayi yace kai ko yayi sata ko yayi zina annabi sai ya tashi ya kama hancin Abi Zar Gifari yace a bisa turmuzawan hancinka ko ka ko ka so annabi ne fa yake faɗin wannan jama'a ga zamani ya zo an zo ana taiwa annabi gyara a'a mai sako mutum dan kana sako kurun in ka bari la ilaha illallah to ai annabi ne yace ai annabi yace ba wani ya faɗa ba annabi ne yace in dai kace la ilaha illallah kuma ka imani ne ta khalisan mukhlasan aljanna a wajenka ne kake da wani sharuɗa kaza kaza wannan tunaninka ne ba tunanin annabi Muhammadu ba kuma mu abinda Allah ya mana Qur'ani ma atakumur rasulu wa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu saboda haka jama'a ku kama la ilaha illallah ku daina kin maganganu da masu maganganu shi za a yi ba za su yadda a zauna ba yanzu misali mun zo mun zauna sai muka kawo wannan hadisi mutum zai ce mana nawaqilul islam guda goma ne to tambayan farko ayan qur'ani ne a wai na waƙin islami asharatun ayon ƙur'ani ne a to hadisi ne karanto mana hadisin muji a wani hadisin ba ƙur'ani ba ba hadisi wani mutum ya kawai ya ci shinkafa kaza ya samu riyal ya zauna kudin ya tsara jama'a ya dan Allah da annabi mu gyara ajeri wallahi tallahi la ilaha illallah babu kalma kamata Allah bai aiko wata kalma kamar kun ga girman ƙur'ani in an cire la ilaha illallah qur'ani zai wubinta in babu la ilaha illallah qur'ani wallahi qur'ani zai wubinta to shi kuma la ilaha illallah jama'a ku gane ku gane ku daɗa ganewa biyu ne ɗaya. la ilaha illallah sai ne muhammadur rasulullah to annabi Allah ya ce wannan kalmomi ne guda biyu amma ɗaya ne in kace ka imani da la ilaha illallah ba Muhammadu Rasulullah Allah ce aikin banza ba saurare ka ba. Dole sai ka hada, ko shi kenan, biyu ne kenan mai ma'anan ɗaya, kuma haka abin yake. Saboda haka jama'a, mu kama Allah, mu kama manzan Allah, mu kama zikirin Allah, mu bi malamai na kirki wanda za su kai mu ga aljanna ba wanda za su kai mu ga wuta ba. Komi bidiya ne, komi bidiya ne, komi bidiya ne, komi haramu. La haula wala quwwata Allah ka shirye mu. Ko jama'a kuna jin wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas. yace wala ta zahabu kada ku tafi fata komo ku ringa cewa qala ibn abbas qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya fada abdullahi dan abbas ya fada kaman yana nufin kar ku je ku ringa min ƙarya to abin da yake nufi man daba bil baiti duk wanda yake so yayi tawafi ga daki alkabatu musharrafatu kenan bal ya to yayi tawafi kaman yanda muka ji daga bakin manzon Allah min wara hijiri daga bayan ainihin hijirar Ismailu. Jama'a fahimta, ita ka'aba ga alhazan da suka tafi a wani ɗan kewayo da ake ce mishi hadimu. Hadimun nan bangon ka'aba kenan. To wannan ɗan kewayo shi ake ce hijirar Ismail. A zamanin jahiliya, in da su yi ɗawafi, za su zo su shiga tsakanin ɗaki da hijiru. wato suna duk da hijiru ba za su sa shi cikin tsawafi ba. Shi ko Maulana Rasulullahi da ya zo in zai yi tsawafi sai ya sanya hijirar Ismailu ita ma cikin tsawafinta. To hijirar Ismailu wasu na ce mata Hadimu. To Hadimu shine hijiru, hijiru shine Hadim a wannan siyaki ba wani bambanci. Saboda haka tana daga cikin inda in za ka yi tsawafi za ka sa ta cikin tsawafi ba za ka fitta ita ba. kamar yadda shi ma mukamu Ibrahim wasu ba sa fitar da shi. To wannan shi ne ƙa'ida shi ne abin da Abdullahi ɗan Abbasu yake gaya wa jama'a yake cewa falyadu min wara'i hijiri. Wato a yi dawafi daga bayan hijiro Ismail. Me yasa ake ce hijiro Ismailu? Saboda ita uwan annabi Ismailu. Lokacin da aka zo aka zaunar da ita wajen ba kowa. Daji ne ba kowa. ba mijinta annabi Ibrahim ya zauna da ita tana na hajara, ya tsara mata ruwa da za ta sha, abincin da za ta ce a cikin ɗan wani salka, yana ajiye ta ba magana ba komai sai juya yana tafiya, mai gida a nan za ka bar mu ba magana mai gida da kai nake a nan za ka bar mu ba magana mai gida cewa ne a nan za ka bar mu to wai Allah ne ce ka ajiye mu ya ce eh Allah ne ya ce ajiye kwanan ta ce to to to to na gane zaurancen na gane hausa na gane yaran tun da Allah ne Allah ba zai kunyata mu ba je ka abinka shi ne ya tafi ya batta kuma ga ta da ciki lokacin ba ta haihu ba ita na na hajara to ƙarshe dai a wannan wadin ta zo ta haihu Allah ya fitar mata da wannan ruwa na zamzamu to inda take zama take renon wannan ɗan nata shine wannan hijiru Isma'il da ake magana kuma ƙarin bayani malamai tarihi ya nuna kabari kabari kabari kabari kabari na annabawa sai ka kirga annabawa saba'in wanda wajen duk kabarinsu ne shi ne alhazan duniya hajji ana ta kewayo to wai ɗaki ake kewayo ko kabari ne masu tafiya ana tafiya kabari a jiya yaduwa eh je kabari kun je kun zama kuburi ne wai masu bautan kabar to ga kabari a kaba kabari ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba kabari saba'in na annabawa saba'in a wannan wajen kuma ake kewaya kaban nan na yanzu ba na wani na yanzu din nan in kuka ɗan kyoto ɗan kewayon nan da kuke gani inda liman yake tsaya yake yin jam'i kun san liman ya zuwa kai inda zai shiga ake jan to wannan hijirar isma'il to nan ne kabarin yake kuma nan ne hijirar isma'il to shine abdullahi dan abbas yake cewa jahiliya in da su yi dawafi ba su sanya hijiru a cikin dawafin su amma annabi da ya zo sai ke sanya hijiru kaga annabi ya zo mana da wani abin da da can babu amma ya zo mana shi alaihi salatu wassalam saboda haka mun gode shine ma'anan wannan hadisi jama'a an fahimta man daba bil baiti falyadum min wara'il hijri wala taqulu al hadima kar ku ce al hadim an tambayi Abdullahi dan Abbas menene hijiru menene hadimu yace kai la hadima babu wani abu hadimu hijiru kuro a wani fasara a fasara na biyu ce kai ai hadimu shine hijiru hijiru shine hadimu wato malamai da suka tashi sanda suka yi fasara ɗai ɗai ɗai ɗai har guda bakwai akan hadimun nan masu fatahul bari sai ku je ku je ku duba ku fitar wa mutane da masailu abinda suka faɗa a wannan wajen wa innar rajula haqiqa mutum fil jahiliyyati a jahiliya kana ya halifu ya kasance yana yin rantsuwa wato ɗaya daga cikin ma'anan hadimu da aka faɗa guda bakwai to ga ɗaya daga cikin su mutum yana yin rantsuwa in ya zo zai yi rantsuwa sai ce na rantse da kaza da kaza abu kazan nan gaskiya ne to ya za a yi gaskata shi cikin abin da ya faɗa gaskiya ne fayyulka sauɗahu bulalan da ya zo da shi a hannunsa sai jefa bulala sai je faɗa cikin hadimu to abin da yake faɗan nan gaskiya ne To idan kuma babu saudu a hannunsa au na alahu sai cire ɗaya cikin silifansa, ya cire silifa sai jefa abin da yake faɗa gaskiya ne. Au ƙausahu ko kuma bakansa ya zo da baka a hannunsa sai ya jefa. Au asa ko kuma ma ya zo da sanda kowane iri sai ya jefa. Ko kuma duk ma abin da ya zo da shi a hannunsa gurin sai ya jefa. Wai jefawan abin ya je ya faɗa wajen shine alaman gaskiyansa. a jahiliya haka suke to sai ga maulana rasulullah ya zo da addini tutar ya ce kai duk wannan tarayya ne da ubangiji man kana ya halibu fal ya halib billah duk wanda zai rantsuwa ya yi rantsuwa da Allah ko kuma da suna rantsuwa da babansu na rantse da babana na rantse da kakana wanda ya sha giya tulu bakwai ya ci naman kare ya kwanta da 'ya'yansa jahiliya kenan jama'a kun san a zamanin da akwai wanda ya kwanta da ƴaƴan da ya haifa a cikin cikinsa su tara da san da ya musu ciki a jahiliya kuma gashi an sha tununan gida gashi an ci nama na mushe to shine annabi Muhammad ya zo ya gyara wannan addini jama'a ce annabi bai zo da ci gaba ba ya zo da ci gaba to shi yasa Imam Buhari ya ware waɗannan babu ya kira su da suna ayyamul jahiliya aika aika shiriri ta barna da ake a zamanin jahiliya wanda annabi Muhammad ya zo ya gyara su alhamdulillah to yau sai gashi wasu kuma su sun zo suna wa annabin gyara annabin na faɗa su ma suna faɗa annabi ya ce kaza su ma su ce kaza saboda haka jama'a Allah kare mu da Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردتون قد زنت فرجموها فرجمتها معهم طب قاوني حديثي دقى إمام البخاري دقى نعيم الأن حماد مال من حديثي مال من نهو مال من كما علمي ننكراء الله بما الرقجنزة kuma malamin la ilaha illallah eh saboda ya tasirantu da malaminsa malaminsa ya koya masa faɗin la ilaha illallah to jama'a kuna ta ji dai la ilaha illallah nan malaman hadisi suna faɗin ta kuma suna umarni a faɗa Allah ba mu albarkacin su to shi ko daga malaminsa Hushaimu dan Bashiru dan Abi Hazim shine na aka ce Hushaimu bin Bashiru binu abi hazimin wannan a zamanin sa mana ce da shi shehul islami a zamanin sa wato sanda yayi sallan asuba shekara ashirin sallan asuba bai taba kuskure masa ba alwalan da yake yi na sallan isha'i da ita yake yin sallan asuba sanda shekara ashirin bayan Allah shekara ashirin ma'anansa baya bacci da daddare shine ma'anan karatu ana nan ana ta ibada ana nan ana ta kwami to yana daga cikin al'adansa idan ya zazzaga hadisai ya faɗa ya faɗa ya faɗa irin ana rubuta wannan shi sai daga murya la ilaha illallah la ilaha illallah sai saki zikiri akara masallawa an gama to sai dawo kan hadisi yana gama sai koma kan zikiri shi bakinsa ya zauna baya yin zikiri Allah kare shi jama'a kuna ji Buhari muke karantawa sunan wannan malami Hushaimu dan Bashiru dan Abi Hazimi a duba mana tarjaman sa a fiyaru a alamin nubala a juz'i na bakwai shafi na ɗari biyar da goma sha tara ya kawo wannan bayani da mai zikirin kuro jama'a wa zai zo ya hana ku yin zikiri kun ji malaman Buhari Buharin Buhari kun ji malamai na kirki ana yin zikiri eh eh sunan ubanka ne ka daga haka to shi wannan malami bai san sunan ubansa ba da wannan malamin bai san haka sunan ubansa ba jama'a mun yi kurakurai da dan girman zatin Allah mu dawo mu gyara kara ji kunya a dawo a gyara don abubuwan nan da ake faɗin su da akwai rashin fahimta yanzu ko fahimta ya zo ilimi ya cika duniya an rubuta littattafai malamai kuma suna ta bayani an ce maulanmu shehu ibrahim sale allah ƙara mishi yadda a kan wannan hadisi na la ilaha illallah isra'a suka gayyace shi ya je suka mar tambaya amsa suka tambaya amsa dalilin rubutawa littafinsa kenan a cikin babin falala na la ilaha illallah kishin Ibrahim Sali ya tato ya tato ya tato hadisai da suka yi magana kan la ilaha illallah ya ta sai ibi ɗan kaɗan daga cikinsu sai rubuta a cikin littafinsa a takafiru ya sake ɗiban wasu ya zuba a cikin almugiru ya ware wa la ilaha illallah babi ina jin ya kawo hadisi a wajen ya fi talatin da wani abu na zallan tsagwaron la ilaha illallah ne kurum ya fidda na istighfari ya fidda na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi na shi saboda haka jama'a dan Allah mu rike Allah mu rike manzon Allah mu rike wayannan bayin Allah na gargari to wannan bayin Allah shi ma ya samu hadisin a wajen malamin sa wane ne malamin nasa shine Husainu dan Abdurrahman Husainu mai sode dan Abdurrahman babban malami ne shi ma na hadisi a zamanin sa shi kuma daga Amr dan Maimun Amr bin Maimun mun yi tarjamansa kwanaki ɗaya da daga cikin manyan tabi'ai waɗanda suka ga sahabai sahabai waɗanda suka ga annabi Muhammad. Ga abin da hadisin yake cewa, yake ra'aitu na gani fil jahiliyyati a jahiliya ba an ban labari bane ni da kaina na gani. Me ka gani ne? Yake kira da tan na ga birrai, biri. To birrai da yawa, biri da yawa shine ake ce birrai. ya ga bari yawa ijtama'a sun taru alaiha qiradatan akanta kuma ga wasu ga wani biri amma wannan biri ya kwanta da biri dan uwansa shine yace kad zannat haqiqa biri ya yi zina da ɗan uwansa biri buhari muke karantawa karatu ya fito da mu yau cikin wani surƙuƙi mai wuya biri ya yi zina da biri ya ce kuma shi ya gani ne ba an ba shi labari ba don haka birrai ɗan uwansa da wannan birin ya zo samu wannan akan wannan sai ruga ya shiga dawa ya je wani kuka ya wani karage birrai sai suka taru sai ya zo da su sai ya nuna musu waɗannan birrai biyu da suke kwanciya da juna jama'a kuna fahimta da ya nuna musu wannan birrai guda biyu sai aka kama ɗayan aka kakkama sai suka tone rami da ƙafafuwansu masu yi da baki suna yi suka turmuza waɗannan wai bi ma'ana sun musu rajam shi ne gashe ke kawo a cikin ruwa farajamuha sai suka jefe ta farajamna nima farajamna ha nima sai na jefe ta ma'ahum tare da birras nima na taya su jifa jiwa ji amru bin maimun maimun bin amri kun ga wannan fa buhari ne ya kawo to shine malamai suka shiga ciki suna ta magana a'a Turai kuma ana maganin mutane yau an koma bari aka ce eh Buharin kenan ai. Ai sahihul Buhari ne. Kai, mu ba mu yadda da wannan hadisin ba. To Buhari ne sai kawo ba. Idan mu ku yadda da wannan hadisin ba, to sauran duk hadisan Buhari da a soke. Domin isnadi da Buhari ya rawaito sallah, ya rawaito azumi, ya rawaito zakka, ya rawaito haji, ya rawaito dukkan al'amura na mu'amalat. da wannan isnadin ya rawaci wannan, ko zai karyata. Babu, in ka karyata wannan, to Buhari gaba ɗaya za a soke shi. Shi ne ma ce to, ba don ma jahilci ya yawa ba, shin ba su taɓa samun kitabul haili ba ne na Imam al-Asmi'i? Kitabul haili na Imam al-Asmi'i ya zo da hikaya da isnadi, wani doki aka sa ya hau ainihin uwarsa, wa doki ta ta haife shi. uwarsa ya hauta ita godiya sai ya ke hauta sai aka zo aka rufe mishi ido aka ɗaure shi aka sa mishi takunkumi sai ya hauta uwarta shi sai ya hauta da ya hauta aka zo aka cire takunkumi sai ya ji ƙamshin yanayin jikinta jikin uwar a jikinsa sai ya fahimci to lalle ya kwanta da wannan shine sai ya fidda zakarinsa ya ringa kama zakarin da baki yana cizawa yana ciza kan da ya guntule zakarinsa saboda ya kwanta da uwarsa. Jama'a kun je karatu ya zo da mu wani babi na daban yau. A cikin kitabul aili, kai ka daujin wannan hikaya? To ga shi karatu ya kawo mu ci. Karatu ya kawo mu, saboda haka manzan Allah irin abin da da al'amura na jahiliya suna yi annabi Muhammad ya zo ya hana. wanda su a jahiliya ana tilasta wa ɗan doki ya hau uwarsa manzo Allah ya ce bai dacewa ya zo da wannan addini tutar bai dacewa ya zo da irin waɗannan abubuwa da suka faru a wancan zamanin wanda musulunci bai san su ba yanzu an zo da gyara ba a yin haka to a takaice da jama'a kun ji abin da ya faru akan wannan bawan Allah da kuma abin da ya faru a gurguje mu karasa hadisin da yake wannan babi dan babi na gaba za mu shiga cikin annabi Muhammadu ne tsantsa باب 28 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية الآن في الأنساب والنياحة ون... ونسي الثالثة قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع وانا حديث shi ne hadisi na dubu uku da ɗari takwas da hamsin daidai. Imam Buhari ya same shi wajen malaminsa Ali bin Abdullahi al-Madini wannan mashahuri ne mun sha yin magana kansa kowa san shi. Daga Sufiyanu dan Uyainatu malamin shi Ali bin Abdullah. Daga Ubaidullahi malamin Sufiyanu dan Uyainatu din. Daga Abdullahi dan Abbasu shi wannan tabi'i ne babba. Shi kuma Abdullahi dan Abbasu sahabi ne na manzon Allah amma yana daga cikin ƙananan sahabai. ya lala tabbata gare su shi da babansa ya ce khilalun wasu ta'adodi wasu ɗabi'o'i min khilalil jahiliya na ga ta'adodi ko ɗabi'o'i na jahiliya annabi ya haramta su ga su a jahiliya ana yi amma annabi ya ce haramun ne ba hali a yi su a yanzu na farko dai adda'anu fil ansabi suka a cikin tarihi na danganan mutum wani dan wani mutum ya kirkiri wani abu baka ji ba baka gani ba baka sani ba ka kirkira ka faɗa annabi ya ce haramun ne da'anu ka soki mutum a cikin darajarsa a cikin dangantakansa ta bangaren uwa ko ta bangaren uba a faɗi wani abu ba yadda ba baka ji ba baka gani ba ba a yi da kai ba ‘yan jahi ‘yan ɗariƙar tijjaniya suna cire gashin munkiri in sun yi aure sai an ɗauki matan an kai wa shehunsu ya kwanta da ita dan Allah dan girman Allah kai ka taɓa jin haka ya faru da kai wa ya faru da shi ya gani ko abin da ake faɗi ba ke to annabi ya hana haramun ne a kirkiri a faɗa abin da zai faru ba ba a yi shi ba wani daga cikin samari ya faɗi wannan a gaba na wani shekara can ba na manta mun zo za mu yi tafiya sai muka don shi a bakin kwata shi ne zo yake durkusa yake gaishe ni abin da zai ci ya fi ƙarfin arzikinsa yana roƙon in ba shi wani abu ya manta shekarun ba can ya ce shehu nan mu ga abin da suke kuma ƙarya yake yi ƙarya yake jama'a miyan amfanin ƙarya abinda ka je lahira Allah zai tambaye ka to jama'a kun ji suka cikin dangane haramun ne to muna amfani da wannan dama mu kira ga 'yan siyasa ta'adan ku ne ɗabi'an ku ne a ƙirƙiri ƙarya a dangana wa mutum bai ji ba bai gani ba eh ai wani ma in ya ci zai cire sarkin ku in ji wa yaushe aka yi wannan magana yaushe aka ce za a cire sarki eh wani ma tarihin shi ya nuna shi montol ne montol a gidan wa don ku bari sanan gidan sarkin birgi lokacin da zai tsaya haka wani ya zo karanta mu wannan tarihi ya ce barista montol ne ya ce a'a a'a kuma gidanmu ne ba agogina umari a gidan yake ya ba shi umari shi ba kana ne to jama'a kun ga irin wannan ƙarya ba a ji ba ba a gani ba ba ka sani ba dan kurin wani dan amfanin duniya ka kawo su ka annabi ya ce haramun ne to jama'a kun ji daya a da'anu bil ansabi annabi ya ce haramun ne ga na biyu wani yadu kuka da kururuwa in an maka mutuwa ka ce ka shiga uku ka lalace ka faɗi a ƙasa kana yaga riganka kana yaga tubobi kana marin jikinka ana kaza ana kaza to wannan shi ma haramun ne annabi ya haramta. Saboda ka jama'a in an yi muku rasuwa ku dangana al'amura zuwa ga Allah. Kuma akwai abin da iyayen mata suke yi, ya ce ai rasuwar mijinta, ko ai rasuwar babanta ba ta san inda hankalin da yake ba, ƙarya ne munafuka. Wallahi ta san akwai wanda ya ban labari ya da kunnan soji, wani aka mata rasuwa ba ta nan, tana kan gari sai ta zo da ta wasu ta sa zuwa da ta da kawanta to suna zuwa ba su san shi yana bayan su ba tunda sun yi sauka ne bayan magariba dan duhu duhu ya fara sauka sai ɗaya ta ce daga ina za mu fara koka to abin kuka shi kire kirkire ne daga ina za mu fara koka da ce tsaya mu shiga daga zaure sai ta ce a mu fara daga nan a ji motsin mu can gwazon to irin wannan haramun ne annabi ya hana don Allah iyayen mu mata a daina a daina sai da wani fa'ida to jama'an ma an yi tambaya aka ce wane ne ya rasu saboda yawan kukan jama'an sa Allah ya dawo da shi babu in ma da da akwai annabi ne amma Allah haka ya kyara mutane to saboda haka ayi hankuri a fawwala lamura zuwa ga Allah abinda ake nema addu'a a masa addu'a kuma addu'a za ta yi amfani ne ga mutum dangane da abin da ya aikata a rayuwarsa mutum mutum lalatacce ne mutumin banza ne baya aikin kirki bayan rasuwarsa kuka zo kuna ta addu'a to malamai sun yi hilafa anya abin zai amfanar da shi saboda ba na kirkin ba ne a wannan abin zai amfanar da shi wasu ka ce eh zai wasu ka ce ba zai yi ba to ala ayi halin dai ayi addu'a amma dai ana son kyautatuwan aikin mutum akan kansa sannan addu'ar da za a masa sai taimaka masa amma kayan ba na kirkin ba ne addu'ar da za a masa sai zama abin akwai nauyi Allah kyauta mana albarkar manzo Allah to wannan siyar sani saka mai ruwa ya ce sai ya manta da na uku kada Sufyan Sufyan ya ce wa yaquluna suna faɗa inna ha haqiqa ita ta uku al-istisqa'u shine neman shayar da fari bil anwa'i da dangogi kace ai tunda tauraron kaza ya kama za a mana ruwa ka dogara da tauraro wannan haramun ne a ai tunda ogo sai kama watan ruwa watan ogo a a wannan zancen banza ne ai tunda naga shamuwa shamuwa shi ke kawo ruwa wato irin wannan camfa-camfan kama-kaman shi ne ba a so Allah kurum. Allah shi ke kawowa in ne ga daman ya kawo ba wanda ya sai kawo. Lokacin da ya kawo kuma sai lokacin da ya ga dama ya ɗauke. Amma kar ku je kuna camfe-camfe. Shi ne abinda wannan hadisin yake karantar da mu. To jama'a za mu kwana kan wannan hadisi. In mun zo mu sai mu ɗauka a kan na gaba kuma mafasin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Babin da zai magana a kan aiko annabi Muhammadu. Muna amfani da wannan dama mu yi kira ga jama'an musamman jama'an anguwanmu in na ce jama'an anguwanmu a matsayina nima na ɗan anguwan jama'an kofan ajiye kenan wannan shine kofar ajiya na rubuta a jikin wani takarda na na aika wani sai na sa kofar ajiya to ba shi kenan ba sai ɗauke ni wani mai sarauta saboda ɗan bauchi ne zai ke zaton irin ajiyansu ne na bauchi ranka daidai ta yi na ai sunan unguwa ne ni ba ni ne ma akwai masu sarautar ne masu sarauta unguwan suna nan amma ni ba mai sarauta ba ne sunan unguwar ne kofar ajiya ba wai ni mai sarauta ne ko muna da wani alaka da ajiyan inda ba a a ba haka bane lamari to wannan unguwa namu na kofar ajiya an samu ci gaba da yawa kwarai da gaske in aka kwatanta da yadda tarihi yake da mun tashi muna ƙanana ba su ya shi abu su ne shaida wannan anguwa namu abu kaɗan ne na dambe ne to lungun ya gudu an yi dambe a lungun ya gudu ya fi sau dubu a rana ɗaya a yi dambe bakwai takwas a wannan lungun kuma daga an faɗa nan ne lungun tafiya a je a tafi wani sayin a yi tsiranci ma wannan lungun ya gudu tarihi ya nuna haka sannan lungun ya gudu nan ya yi sunan lokacin akwai wasu zakakurai a kofan ajiya idan aka ɗauki kayan yarinya mai talla in aka shiga da shi angu wannan lungun za a cinye wallah sai dai a zo na tsinan kwanon amma wannan kayan an yi asara da shi kenan kuma mai girma mai daraja komin kimarsa in ya zo kofa ajiya nan sai ya yi koka da kofa ajiya a da fa a da nake karanta wannan tarihi to amma a yanzu an samu sauƙin abubuwa to muna godiya ga jama'a mu na kofar ajiya mu gyara halayenmu mu yi tabbatan Allah wani abin da yake birgewa yake kayantarwa idan aka kira sallah za ga samarin nan duk an tashi ana tafiya masallaci masallacin gobe mai ango ne masallacin gobe man dan lami ne da kasunan dai ana ta bada himma wanda da can ba haka bane amma yanzu an samu ci gaba dan haka muna muku godiya samarin da kuke kofa ajiya ku da kuma ƙara himma to ga wata roƙo kuma da muke shigarwa ga duk jama'an garin gabaki ɗaya malaminmu ya sha faɗi sai ma salo na shakki sai haka mu nan jama'an gari jama'a ne masu albarka na ibi jama'a ne wanda muke da addini na musulunci da alkur'ani da annabinmu muna da kyakkyawan tsari yana daga cikin tsarin mu girmama na gaba yana daga cikin tsarin mu girmama baku dan hadisi ne ma na manzon Allah man kana yuminu billahi wa yawmil akhir falyukrim baifahu man ce wannan bakonka ne ka girmama shi to muna samun baƙi suna zuwa gari musamman da yake yanzu muna lokutan siyasa ne to labari ya same mu akwai wani bakon ma da zai shigo gobe to jama'a muna amfani da wannan dama dan Allah don annabi musamman jama'an da suke jin wannan magana da nake a yanzu dan Allah in ba ko ya zo banda maganganu na habaici ko na zage ko na aibantawa minti nawa ne ma zai yi fita a garin in ka yi hankuli duk bakon ya zo garin ku in ya gada ya awa daya ya gama abin da zai ya tafi abinsa kai kuma ra'ayinka abin da kake so yana zuciyanka amma in ya zo a girmama shi a'a ba ma so a'a ba ma yi ba kaza wannan ba ladabin musulunci ba musulunci bai karantar da haka ba dan Allah dan annabi duk wani bako kowaye ba mu ce lallai wane kowa duk dai in dai bako ne ko da ba musulmi ba in dai ya zo abin da ya kawo shi kamfen ku karɓe shi ya yi kamfen ɗin shi ya kawo abin da zai ba ku ku ya karbu karba ku raba lokacin zaɓe wanda za ka zaba yana zuciyanka ba sai ka gaya wani ba a'a kuriyanka shine yancinka saboda haka dan Allah da annabi muna roƙo baƙi da za su shigo gare gobe da wanda za su zo ka- har a yi zaɓe dan Allah dan annabi banda habaici banda zage banda jefe-jefe banda ihu dan Allah dan annabi ne wanda yake ɗan girma wanda ya fito daga gidan girma to shi ya san mai girma wata rana manzon Allah ya yabi Abubakar yace Abubakar ba ga ganin shi min ahlul falali yana daga cikin mutane ahlul falali wato mutane masu mutunci me yasa annabi ya faɗa haka saboda lokacin da annabi yake zaune Abubakar ne a kusa da shi sai ga sayyidina Abbasu uba yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wajen an riga an cike Abbasu na zuwa sai Abubakar ya miƙe shi kadai ya miƙe sai ya ce baba zo daga nan zo ka zauna a nan sai zo zauna kusa da annabi An- Abubakar sai koma gefe guda sai manzo Allah ya ce la ya'raful fasali li ahli al-falali illa ahli al-fasal ba wanda suka san masu mutunci daga masu mutunci sai waɗanda suke dama masu mutunci ne daga na aka gane ya sha abubakar mai mutunci ne don me ya girmama baban ma'aikin Allah ya tashi ya bar mishi wajen ya zauna kuma wannan bai rage mishi darajar komai ba Mm, ya ƙara mishi ma sharafi ne to saboda haka in wani babba ya zo ka ji wani na faɗin wani magana to da walaki da walaki dan Allah dan annabi al'umma manzon Allah mu girmama duk bakin da za su zo mana su yi abin da za su yi lafiya su kammala lafiya su koma lafiya mu kuma Allah ba mu lafiya din da zama lafiya da zama lafiya kuma zaben da yake gaban mu Allah sa yi la- lafiya a wasu bayan Allah zo roƙi a zuwa ɗazun a sanda na tafi gida na gani a cikin takarda lokacin da muke karatu gaban Alhaji Musa mai katiba marigayi Allah ji ganza amin.
suka ce su mutanen gidan ne suna roƙo na kuma suna roƙon malamin mu Sheman Salu na Sheikh Isiyakan an zo karatu da daddare dan Allah wanda ya yi musu wannan gine-ginen sun ce a mishi addu'a na musamman Allah ya saka mishi da alkhairi to kun ga yanayin tsarin kofan kun ga ya canja wace to wannan bawan Allah ya yi hidima farai Allah ya saka mishi da alkhairi to ina masa addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi malam ma ya zo zai yi. kuma ita yaya da kuka cewa mata addu'a malam yayi dazun yanzu ma muna jaddadawa Allah ya ƙara mata lafiya dukkan marasa lafiya ma Allah ba su lafiya a abokin mu shi Saidi Ali Allah ya ƙara mishi lafiya a kuma ya biya bukatunsa Allah ji kan malamin mu shi malam garba Allah nawara masa Allah ya tara kurakuransa dire su baki daya Allah ya sanya musu albarka yayan mu wanda yake shine yake rike da gidan a yanzu ya shaibu Allah ya dafa masa Allah ya biya bukatunsa kuma ya aiko da sadaka a yi wa duk jama'a gidan addu'a tun da kan baban Mustapha da ahalin gidan da wanda suka rasu mazansu da matansu manyansu da yaransu da Abdul- Abubakar ko dan shi Malam Abdul Jalil ya ce shi ma masa addu'a eh, da Alhaji Dankiri ko da Baba Ibdi da maluman gari baki daya ya sha wuce ya sha musu addu'a kuma ya aiko da sadaka saboda haka muna musu addu'a wanda suka rasu Allah ji gansu mu da muke da rai Allah ya kwana mu cikin alikin alheri shi ma kuma Allah ya biya bukatun sa Allah ya biya bukatun mu Allah ya sa mu gama lafiya abinda ba mu iya Allah ya iya mana Allah ba mu alkhairin duniya lahira ya kare mana sharrin duniya lahira Allah ya sa mu ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatarsa Allah ya biya masa a malamin mu Sheman Salihu Allah ya saka masa da alkhairi Galadiman gari Allah ya saka da alkhairi a da ainihin madaki da shugaban mu na zakirai Alhaji Isa mai gari kuma har yanzu yariman gari kuma ga mai anguwa Saminu ga shugaban mu na masu karanta Ishiriniya man dan Juma Amiru shi ma kuma har yanzu mai anguwa samu Allah ya ja kwana cikin alheri albarka na Muhammadu jama'a tun da jin wannan muryar nawa a ko ina yake ina da bukata wajen Allah Allah ya biya bukatunmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaka nasrul laki bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min alfi shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha إن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ملئ الفجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. So, ma'aikatan su Jamila, to wani rasuwa ka yi kuma na daga ukari akwai matan shugabanmu na majama'ul ahbabu a matarsa jamila mahaifinta mahaifiyarta a ukari Allah mata rasuwa da daren nan za a yi janaza gobe kenan Allah ji kanta Allah gafarta mata Allah nawwara mata wanda Allah ba da iko aka yi sammako da sassafe za a yi riskan janaza a ya zama an yi da mu Allah hore yadda za a yi dan girman zati Allah ji kanta rama assalamu alaikum
Saka zama lafiya ya abin tanziya, da gani ba tambaya wani da shugaba. Kutun kara fiye muraya, da ya kara kusa shi gama aiki da kara goyon baya ta a gama lafiyar shi.